من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في جبل كراتمنا الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم منا الفصل الثالث الباب الأول فيما ورد من خطابه إياه مورد الملاطفة والمبرة بعدنا لا كلام كراتنا نا درسنا تفصل درسنا وقت فمن ذلك قوله تعالى fasali na uku wanda yake bayani fi ma warada cikin abin da ya zo min khitabihi iyahu na yadda Allah yake magana da manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mawridal mulawafat yadda yake masa magana cikin tausasawa cikin wato bi a sannu wal mabarrat da kuma irin maganganun da yake dan kubutar da annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da kore masa aibi ومن ذلك قوله تعالى عفى الله عنك لما عظمت له Allah ta'ala yana daga cikin ayoyin da Allah ta'ala yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana da irin wannan wato mulaqafa tausasawa yace afa Allahu anka Allah yayi maka afwa lima abinta lahu yaya kai musu izini kun ga wannan akwai girmamawa afa Allahu anka Allah ya maka afuwa lima azinta lahu yaya kai musu izini sai da aka fara cewa Allah ya yi maka afuwa ba za ka ce yaya kai musu izini wato sai da aka fara kwantar da hankalinsa aka nuna ba wani abu ne mai girma ba ba kuma wani abu ne babba ba a'a sai da aka fara cewa Allah ya yi maka afuwa kaga ya samu da suwa ya ka ce ya kai musu izini hatta ya tabayyana lakal ladina sadaku wa ta'lamal kadibin saboda munafikai Allah subhanahu ta'ala ya ga mana suna neman izini idan Annabi sallallahu alaihi wa sallama zai fita yaki su sai su fake da wasu yan dabaru da wasu yan hikimomi wani ya zo ya ce ai wallahi an masa haihuwa to Allah a gane shi wani ya zo ya ce ai dama wallahi bai da lafiya wani ya ce amai yake da gudawa duk dai su kawo wasu dalilai da gaba za su fita yaki tare da Annabi ba إنما يستعذبك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ko akwai wanda suke neman izinin ka akwai wanda kuma a aike fa fa in ta'adanuka li ba'd sha'anihim fa'adan liman shi'ta minhu wannan aya ta nuna ma an ba annabi sallallahu alaihi wasallam zabi an ba shi kuma dama duk wanda ya nemi izini ya ba shi izinin ta ma su munafikai ko an musu izinin ma ko ba musu izinin ba ba za su fita yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam Isa ya ce la yasta'zinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim waɗanda duk suka imani da Allah da ranar lahira ba za su nemi izinin ka bar su a gida ba ba za su ba da uzuri cewa a bar su a gida ba a fita yaƙi tare da su ba إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وهم في ريبهم يترددون dama masu neman izinin su zauna a gida din Allah ya ce waɗanda ba su imani da Allah ba ne ba su imani da lahira ba ne a wun fi raibihim suna nan a cikin kokontonsu ya taraddaduna suna kai komo kun a wannan aya malaman tafsiri suka haɗu cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama annabinsa kafin ya faɗi abin da ya aikata sai da ya faɗi tausasawa da akuwa da rangwame da jin kai da gafara da yafewa sannan ya ce lima abin talahu kuma an kawo shi da fi'ilin afallahu anka dama can can Allah ya maka afuwa kuma ka kashi da fi'ili mai mafi afa fi'il mafi mabanin alal fashi al-muqaddara على الألف منع من ظهورها التعذر واسم الجلالة فائل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره عنك جار مجرور متعلق به عفى الله عنك دعما كان ألا يمك أقوى ba yanzu zai maka afuwa ba ba kuma ya ne maka afuwa ba ya riga ma ya yi maka afuwa kamar da yake inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wannan aya ita ma sai da aka tafsiri mujalladi guda akan يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما yadda Allah ya ce ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana in ma yayi laifi an yafi in ma zai yi an yafi kaga garanti kenan wanda akwai hadisai da suka zo za a yi wa al'umman sa irin wannan Imam Suyuti ya tara su suna nan da yawa irin ayyukan da manzo Allah ya ce in kayi za a gafarta maka mata kaga mun zambika wata ruwayan ta zo wa mata akhara daga ciki akwai man qama ramadana imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه haka nan kuma man tawadda'a fa salla rak'atayn lam yuhdith lam yuhaddith fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi suna nan ayyuka da yawa shine su iya tattara su yi littafi akan irin waɗannan ayyukan da za a ce wanda ya aikata kaza za a gafarta masa duk abin da ya gabata ainihin wato na ainihin zunubansa wannan darajar annabin ce sallallahu alaihi wa sallama da fitowar mu a cikin al'ummar sa wacce ta kowace al'umma alkhairi ya sa mu ma muka samu irin wannan romo muka samu irin wannan garabasa sai ce lima azinta lahu wallahu huna lamul jar ni mutum na kuma istifhamiya ce huzufa alifu a an cire alifu asalin ta limani lima da aka ce lima azinta lahu yaya kai musu izini abin tafi'in wa fa'in lahum jarum jarum ta'allimun yaya kai musu izini kace su zauna dama ba sun je bane dan neman izinin mutum ne dama ka san in ka ce yayi ba zai ba in ma ka ce ya bari ba zai bari ba to sai zai ce maka zan zan yi in ka ce yayi ma ba zai ba to shine aka ce to ne yasa kai musu izini ma'ana izinin ko an musu izinin dai ba za ku fita yakin ba sun zo ne kawai don su fake da cewa ai mun ji annabin ma ya ba mu izini irin su ne ka abin mali yake faɗa cewa sai ga umma mun wayi gari a cikin irin waɗannan mutanen da suke zuwa su yi wa Allah da manzon sa ƙarya amma mu da aka dawo da yaki masu neman hanzari suka zo wannan zai ce wallahi ya rasulullah ai ban san yaki zaka fita ba wannan ce wallahi ai na tsinke ai itace na ne wannan yace mata ta ce take na guda kowa ya kawo ƙarya ya kare kansa amma ka abin mali ya ce ni ina tsayawa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ce da a gaban wani na tsaya ba kai da to da Allah ya bani fasaha da wayo da iya magana da ko da ƙarya zan iya in kare kaina amma kai in dai maka ƙarya kace yayi to Allah subhanahu wataala kuma zai saukar da fushi a kaina kuma ya sa ka kini don haka zan gaya maka gaskiya rasulullah ba komai yasa na ki fita yaki ba a ce sakaci kawai ba ni da wani hujja ko wani dalili na shari'a kawai sakaci ne za ka ainihin hukuncin wanda ya ganganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to kai kai gaskiya ka shi ka tafi sai Allah ya saukar da wani abu akan ka su ne wanda suka yi kwana hamsin din nan ba a yi musu magana wanda hadisin yana nan zungure ne a cikin sahihul bukhari wanda a riyadu salihin sai da ya kawo shi gaba daya saboda hikimomi da suke cikin sa na wato kauracewa masu saban Allah da kuma ainihin saukar rahaman Allah ga bayinsa don ka koma wani hadisi za ka ga kissa ka abin malik da waɗannan mutanen madina guda biyu waɗanda ba su fita yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba tare da wani uzuri ba amma da Allah ya tashi saukar da gafararsu sai ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa laqad taba Allahu ala an-nabi والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين saboda sun yi gaskiya shi yasa da ayar ta sauka yace ina kan tsoro na ba mai mun magana aya ta sauka da asuba bayan sallah asuba da daddare ta sauka an mana gabara annabi ya karanta sahabbai sai masu bishara suka rantsuwa da gudu ana kai farin ciki kawa da abin da ya same ka na alkhairi tun da mahaifiyarka ta tsugunna ta haife ka wani alkhairi bai taɓa samun ka ba kamar yau domin Allah ya aiko mala'ika jibril cewa ya maka gafara wannan ba karamin magana ba ce to yace mutumin kafin ya zo na faɗi ne sujjadar godiya sujudu shukr kuma yace yana zuwa na alkaya na cire nawa na bashi tukunci na kira akwai tukunci a musulunci wanda ya zo muku da abin kirki yanzu Allah ce ku bashi tukunci in ba abin da za ku bashi na tukunci to ku maka addu'a ce Allah ya saka da alkhairi ya ce duk wanda ya maka alheri kace Allah ya saka ma da alkhairi ka kai matuƙa wajen yabo ba abin da zaka gaya mutum fiye da kace jazakallahu khaira Allah ya saka maka da alkhairi kun ga wannan shine wato abin da ya faru yace na gabato na samu annabi sallallahu alaihi wasallam fuskarsa tana kyalkyali kamar wata daren goma sha biyar yace in kuma yana haske yana murmushi sai ga kamar wata ake haskuwa daga cikin bakinsa walwalin haske yana fitowa yace sai na zo na ce min in duka aw min in billah da gare ka ko daga Allah yace daga Allah ne ya saukar da ayayen ku gafa shi ne yace na ci alkawari daga yau ba zan sake faɗan magana da ba daidai ba har zuwa mutuwa ta tunda gaskiya ta amfane ni ta sa aka yi min gafara to kuma ƙarya na san ba su da wani amfani ƙarya ba ta biyan bukata ko shekara nawa ƙarya ta ce ta tashi kuma sai an ganta sai an ga wallanta qala abu muhammad al-makki malam abu muhammad al-makki wanda an tarjama sa a baya yace ila hadha iftitahu kalamin bi manzilati aslahaka Allah wa a'azzaka Allah yace wannan kamar wani buɗe magana ne a fare maka da kalma mai daɗi kamar yadda muke rubuta wasiƙa zuwa ga wani bayan fadaisuwa da fatan alkhairi to kaga wannan akwai girmamawa a cikin wasiƙa aslahaka Allah Allah ya kyautata ka a azzaka Allah Allah ya ɗaukaka ka shine irin fassarar su afa afa Allah anka din wa qala aun bin abdullah malam aun bin abdullah بن مسعود الهذلي الكوفي الإمام الزاهد الورع الفقيه المشهور سكت رواية الصحابي قالوا إن روايته عن الصحابة مرسلة وهو ليس بتابعي ثقة توفى حوالي سنة 160 يا رسول أتكامي شكرا قريدة ستنباين هجرة شي أول دين عبد الله بن يتي أخبره بالأفوي Allah ya ba wa manzansa labarin ne masa afuwa قبل أن يخبره بالذنب kafin ya ce yayi masa wani abin da ba daidai ba haka asamar kandiyu malam samar kandiyu wanda shi ma mun yi tarjaman sa a baya ce an ba abihim ya ruwaito daga shashin malamai anna ma'anahu abinda ake nufi da afa afa Allahu anka afaka Allah Allah ya tsare ka ya salimar kalbi ya mai wankakkiyar zuciya wanda babu sharri a cikin ta لما أذنت لهم يا يا كيمس إذني قال ولو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما أذنت لهم da ya fara yi wa manzon Allah magana da cewa lima azinta lahu sannan yace afa Allahu anka yace lasifa alaihi da an ji tsoro an yanshaqqa qalbuhu min haibati hadha kalam sai zuciyar ta tsage saboda kwarjinin wannan magana da nauyinta ولكن الله ولكن الله تعالى لكن الله تعالى برحمته أخبره بالعفو حتى سكن قلبه sai Allah ya fara bashi cewa ya masa afuwa don zuciyarsa tukunna ta kwanta ta samu nutsuwa ta samu wato ainihin wato farin ciki ko ne ke kai mutum sai ce na yafe ma to kaga yanzu duk abin da ya biyo ba neman labari ne ba neman laifi ba ne kuma yanzu kai wa mutum laifi kuna haɗuwa ya ce na yafe ma amma ya aka yi haka amma da ya fara cewa ya aka yi haka to kaga baka san ma za a yi afuwa ko za a yi ba kenan tunda laifin aka fara faɗa amma sai aka ce na yafe ma kakka ji komai ma ya aka yi haka to sai ka fi nutsuwa fiye da a ce ya kai haka ne sa kai haka ko da za a yafe ma daga baya ji an dan kora ta ka an firgita ka an razana ka an sa hanta cikin ka ta kada to amma Allah subhanahu wataala da yake yana wa annabinsa magana da lafuza masu daɗi masu tausasawa masu nuna jin kai da rahama da tausayi da kauna tsakaninsu da Allah subhanahu wataala sai yake masa amfani da irin waɗannan kalmomi na girmamawa أخبره بالعفو حتى سكن قلبه ثم قال له لما أذنت لهم بالتخلف يا يا كمس إذن تزونا أجدا حتى يتبين لك الصادق في أذنه من الكاذب حتى يا بينا غريكا كاغاني مي غسيا cikin uzurinsa ka kuma gane matsalaci وفي هذا من عظيم منزلته عند الله wannan yana nuna matsayinsa da girmansa a wajen Allah ta'ala ma la yakhfa ala zi nubbin wanda duk mai hankali wannan ba zai koye masa ba wa min ikramihi iyahu yana daga girmama wanda Allah ya wa manzansa wa birrihi bihi da kuma alherin da ya masa ma yanqati duna ma'rifatihi ma'rifati ghayatihi niyaqul qalbi wanda ainihin zaren zuciya zai iya tsinkewa ba tare da ya kure sanin darajar da Allah ya wa annabi ba zaren zuciya shine mutum ya mutu kenan ya kulkal wato jijiyar da take kai ruwa take kai iska wanda ita take hadan aka yanke ta a makogoron mutum ya tashi daga aiki to yace to za wato numfashin ka har zai dauke ka mutu kana ta rubutu har ka mutu ainihin wato wata kule rubutu akan darajar da Allah ya wa annabi ba sallallahu alaihi wasallam وقال نفطويه ماذا نفطويه يا فدا شي ماذا نفطويه ainihin ana masa laƙabi da abi abdullah sunansa ibrahim bin muhammad bin arafat bin sulaiman bin mughira bin hadid bin mulaqab an abi bin abi safra al azdi al lughawi al nahawi al wasiqi an haife shi a shekara ta 244 ya rasu a shekara ta 320 da uku a cikin watan safar Allah ya masa rahama shi ne malamin tsawai malamin na ne ko malamin luga ne zahaba nasu yace wasu mutane suna ɗauka cewa ko sun tafi akan cewa ila annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam mu'atabun bi hadhihi al-ayat cewa kamar Allah subhanahu wa ta'ala kamar ya nuna zargi kenan ga annabinsa a wannan aya yace wasu da basu iya tafsirin qur'ani ba haka suke fassara wannan aya wa hashahu min zalik ba haka Allah yake nufi ba bal kana mukhayyaran an ba shi zaɓi ne ya bar su su zauna a gida ko ya musu izini su tafi sanan ma azina lahum a'lamahu Allah ta'ala da ya musu izini din sai Allah ya masa ainihin ya sanar da shi annahu law lam ya'zan lahum laqa'adu li nifaqihim inda ba dan ma annabi ya musu izinin su zauna ba da sun zauna saboda munafincin su wa annahu la haraja alaihi fil izni lahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da wani laifi ba wani laifi da Allah ya jinjina gare shi cikin wannan magana da yace lima azinta lahum dan dama da ma bai musu izinin ba dai ba za su ba وقال الفقيه القاضي وفقه الله تعالى ما لم فقيه القاضي الله يمس يمس موافقة يجي يجب على المسلم يا وجب أكنك كي مسلمي wanda dama sunanka daga cikin aikinka aka tsago shi man aslama wajhahu lillah almu'min man aminahu an-nas fi amwalihim wa anfusihim wal muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma naha Allah an wal mujahid man jahada nafsahu fillah wannan yazo hadisi inda take Allah ya ce musulmin gaskiya shine wanda musulmi suka kubuta daga hannunsa da harshensa muminin gaskiya shine wanda jama'a suka amince maka ba za ka cuce su a dukiyarsu ba ba za ka cuce su a mutuncinsu da da harkokin rayuwarsu ba sannan ya ce kuma mai gujirar gaskiya shine wanda ya kaura cewa abin da Allah ya haramta mai jihadin gaskiya kuma wanda iyaki zuciyarsa ta ba Allah ya yaƙo zuciyarsa ya raba ta da bid'a ya dora ta akan sunna ya raba ta da shirka ya dora ta akan tauhidi ya raba ta da ƙarya ya dora ta akan gaskiya ya raba ta da zalunci ya dora ta akan adalci ya raba ta da son zuciya ya dora ta akan hujja da dalili to wannan shine mujahidin farko shi ne yake wa ya wajaba akan muslim wanda an tsaro sunansa daga aslama yuslimu muslim ismu fa'il na aslama ma'ana wanda ya miƙa wuya ga Allah kenan ko baya jin wani abu dar game da abin da Allah ya ce ayi ko manzon sa ya ce ayi al mujahid wanda yake mai ainihin kokari an nafahu al ra'is wanda yake ainihin wato rure wato zuciyarsa yake horon zuciyarsa wajen samawa da bin Allah da manzon sa bi zimami shari'ati wanda ya hore kansa ko ya reni kansa ko ya tarbiyanci kansa da yin linzami da linzamin shari'a sun san ba kowa bane shari'a suke jawo linzami ya tsaya Allah yake tilka hududullah fala taqrabuha wanzun yake tilka hududullah fala ta'taduha kenan Allah yana da hududi iri biyu akwai hududin da an yadda a je kusa da su ba a yadda a tsallaka ba akwai hududin da kuma kusa da su ma ba a so a je idan Allah ya ce tilka hududullah fala ta'taduha kaga anan an yadda a je gurin a aikata abin amma ba a yadda a ƙetare iyaka ba wannan kuma ma ba a yadda a kusanci abin ba da haka malamai suka ce in kuka ji Allah ya ce tilka hududullahi fala ta'taduha to yana magana ne akan wani abu da ya halatta a aikata amma ka auce gona da iri in kuma ya ce tilka hududullah fala taqrabuha to yana bayani ne akan wani abu da ya haramta baya so ma a je kusa da gurin karra'i yar'a haula hima yushiku an yaqa fihi shine malam ya ce to wanda ya rore kansa ra'id wanda ya hori kansa bizimamin shari'a cewa yana linzamuntuwa da linzamin shari'a wannan su katiful in tahmirhu shabba ala hubbur raba'i wa in tafatinhu yanfati wani malam yace zuciya kamar jariri take idan ka batta akan shan nono yaro haka bai sai ya shan nono ya ta girma yana shan nono in kuma aka rene aka yaye shi aka hana shan da wannan sai iyaye kuma ta haka nan zuciya an ta saba mata da sabo sai ta ta yin sabon in kuma ta hana ta yin sabon sai ta hakura khuluquhu dabi'o'insa an ya ta'addabu bi adabil qur'ani mutum ya ladabtu da irin ladabin alqur'ani fi qawlihi wa fi'lihi cikin fadarsa da aikinsa imam mali ya rawaito a cikin muwaffa annabi isa zo zai wuce sai ya ga jaki ya tsara hanya da ya ce jaki yi gaba da aminci wani ca jakin ma sai an gaya masa yi gaba da aminci in ce an yi ba na so in saba wa baki na ne da munanan kalmomi in ka ji maganganun banza to suna fita ne daga bakin mutanen banza alkhabisatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithati والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون saboda nagartattun mata su suke dacewa da nagartattun maza haka daɗaɗan kalmomi suna dacewa daga daɗaɗan mutane na gari mutumin kirki sai ka jera faɗan kalmar kirki mutumin banza sai ka jera faɗan maganar banza kuma sai mutanen banza su dinga saurari kuma su wasu aikin banza su tashi kuma cikin asara Allah ya kiyaye shi ne mana yace mutum ya ladabci da alqur'ani cikin fadarsa da aikinsa wa mu'aqatihi da kuma karketeniyarsa ne kekeniyarsa kenan kamar mai ko mai kama min mufa'ala mufa'ala ana cewa akwai cinikin mu'aqati ma'ana ban kuɗi in baka kaya ko ban kaya in baka kuɗi to ja'in jari zaka dinga da ayoyin alqur'ani wajen fassara su da wajen mu'amala da su mana yace ka ladabtu wa muhawaratihi da tattaunawarsa a cikin tafsiri da ayoyin alkur'ani da hadisai ya dinga ladabi ba kowane irin lafazi ya ji an sake shi shi ma sai ya sake shi haka ba sai ya duba ma'anonin da suka kewaye shi da kuma wanda aka gaya wa lafazin da yadda zai fassara shi fa huwa unsurul ma'arif ce domin alkur'ani shine tushen dukkan ilimi alhaƙiƙiya ilimin tabbas dan haƙiƙa ta kasu gida uku akwai alhaƙiƙatu shar'iyya akwai alhaƙiƙatu lughawiyya akwai alhaƙiƙatu urfiyya alhaƙiƙatu shar'iyya shine kowane lafazin shari'a a fassara shi yadda shari'a take nufi alhaƙiƙatu lughawiyya kowane harafi a fassara shi yadda yake a yaren tsaban yaren الحقيقة العرفية shine a aiwatar da abu yadda mutanen wannan yankin ko zamanin ko lokacin suke mu'amala da kalmar to haka tashi shari'a sai magana yaya za mu fassara kalmomin sai mu fassara su yadda shari'a take nufi in kuma a harshen larabci ne sai mu fassara shi yadda larabci yake nufi ba misali aka ce as-salatu a harshen larabci yana nufin addu'a yin addu'a amma a shari'a fa wata ibada ce da ake buɗe ta da kabbara ake rufe ta da sallama a cikin da akwai ruku'u da sujjara da karatun qur'ani da tasbihi kaga sun ba suna da alaka amma kuma ma'anarsa a shari'a ta mu faɗi haka a fahara a harshen larabcin an ce fahara yana nufin tsarki kawai tsarkin komai amma akwai tsahara ta shari'a ko shine yin alwala da yin wanka wankan jaraba ko wankan jinin al'ada ko na ainihin wato shiga musulunci da sauran irin waɗannan wanke-wanken da musulunci ya ce a dinga yi kun ga kenan idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma ihadun dubida faqad tahura duk fatar da aka je mai tayi tsarki to tsarkin shari'a shine fatar za a iya amfani da ita wajen yin bozo wajen yin gafaka wajen yin fata agogo wajen yin biyar wajen yin duk abin da za ka iya sawa a jiki kai sallah ko kuma kai amfani da shi a wajen ibada in kuma ana nufin tsarki ne na lura to za a yi amfani da shi ne wajen abin da ya shafi taici da mangala da sauran abubuwa da su salka da sauran abubuwa da za a yi amfani da su a al'ada amma ba za a shimfiɗa a yi sallah a kai ba za a daura a jiki a yi sallah ba to yanzu kenan kalman tsahara ma'anarta a lura da ma'anarta a shari'a to amma annabi ne yace ayyuma ihadun dubi ga faqat tahura tahura din nan al'alura za mu fassara shi ko a shari'a saboda annabi sallallahu alaihi wasallama me yazo ya koya mana shari'a yazo ya koya mana ko lugha shari'a da ka duk magana ku za mu dauke ta ne akan ma'anar shari'a har sai mun samu wani dalili da ya nuna ma'anar lugha ake nufi al'aslu kenan baqa'u ma kana ala ma kana shine malam yace wajibi mutum ya dinga wannan fa huwa unsurul ma'arif al haqiqiyya haka nan a al'ada akwai abin da in ka dauke shi a lugha yanzu mutum ya wuce kace kai dabba zai ji daɗi sai ce Allah ka ce min dabba sai ka ce wa min ayatihi khalqu samawati wal ard wa ma basta fihima min dabba وهو على جمعهم إذا يشاء قدير yace Allah ya ce wa min ayati khalqu samawati wal ard yana daga ayoyin Allah ya halicci sama da kasa wa ma basta fihima min dabba da kuma abin da ya zuba a cikin su na dabbobi an ta min jumlatu dabbobi to kaga amma al'ada ba a ce mutum dabba in ka ce masa dabba ka wulakanta shi ka tozarta shi ka abin nan dinsa to yanzu da an ce dabba wacce kenan dabbobi banda mutum amma kuma ka dauki istilahin qur'ani kullu ma yadubbu ala al-ard duk abin da yake motsi a ban kasa wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma kana ci gowa ka ci kun muna ci go khalaqa kulla dabbatin mimma ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع يخلق ما هذا الله يكي wani jan ciki yake yi cikin dabbobin wani kuma da kafa biyu yake tafiya wani kuma ainihin wato da kafa hudu yake tafiya ka gani duk kuma halitta Allah ne kuma duk dabbobin ne ga to kaga wannan ba za a ce mutum dabba ba a istilahi na urf na al'ada saboda mu a al'ada kuma ka ce ma dabba to cin mutuncin ka aka kuma ulaka kal an'am bal hum adall wa rabatul adabi diniya shine kuma dausayi na al'adun addini wa dunyawiya da kuma abin da ya shafi duniya فليتأمل هذه الملاحظة العجيبة mutum ya lura da wannan ainihin mulahaza abin lura ne ban mamaki fil su'ali tambaya min rabbil arbabi ga Allah mahalicin dukkan wani da komai da kowa al'arba wanda yake da awan shi Allah ne to Allah shi kuma shi halicce shi kuma shi bai isa ba al-mun'im wanda yake yin ni'ima alal kulli absa kowa المستغني عن الجميع wanda ya wadatu gabarin kowa wa yastashiru ma fiha min alfawaid mutum kuma wa yastashiru ya bayyana ko ya nemi bayyanar da abin da ke cikin ta na fa'idodi ita wannan aya da wannan tambaya da Allah yake wa kaifa tada'a yaya Allah ya fara magana bil ikram qabla al atli sai da ya fara karrama annabinsa kafin ya faɗi abin da ya masa wa anasa bil aku ya fara nutsar da shi tukunna da ɗauke masa hako da kwantar masa da rai qabla zikri dhanb kafin ya ambaci abin da ya masa in kana samma dhanb in ma akwai zunubi wa qala ta'ala wa laula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila idhan la azaqnaka bi'fa hayati wa bi'fa mamat thumma la tajidu laka alaina nasira Allah ce walaula an sabbatina ka in banda na tabbatar da kafarka akan hanyar Allah dama can na rubuta kai ma'sumi ne na kadi kitta da ka kusa tarkanu ka karkata ilaihim zuwa gare su shay'an qalila dan wani abu kankani ka dan tausasa musu a cikin wani abu na addini ka dan yadda ka ban musu wani abu da suka nema ko a yi musu wani abu malamai sun kawo a cikin tafsirin ibn kathir wasu suka ce a'a wasu ne suka suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama mu muna so ka dinga dan huta da wa'azi a daina taba ilahu ilahohin mu haka wasu suka ce a'a shikenan muna so to a zo a haɗe addinan mana kai kai namu wani bangaren mu ma ne naka wani bangaren wasu suka ce a'a wasu ne suka suka ce masa ka kori mana wasu daga cikin sahabbanka wanda muke ganin su dakal dakal mu mu zo gayu mu zauna a gabanka manyan mutane sai Allah subhanahu wataala ainihin da annabi ya shiru bai ba su amsa ba sai suka ɗauka kamar daga baya zai zo ya goyi bayan su ne shine Allah ya saukar da wani aya yake gaya masa cewa ai ma ba zai ma yiwu ba kai Allah ya tabbatar da kai akan hanya madaidaiciya kuma ya sa ka ma'asumi ne kai dan haka ba yadda zaka karkata zuwa ga wani abin da yake son zuciyarsu ne komai kankantar sa قال بعض المتكلمين irin malaman nan masu labarai ko ko malaman tauhidi almutakallimina kenan asa almutakallimina akwai wanda suka yi kalamu din su akan hakika akwai wanda suka yi akan majal akwai wanda kalamun su da ma ba su kalamu din ba da ya hutar da su daga yawan kalamu to sai suka yi kalamu da yawa sai kalamu ya zame musu hatsari atab Allah al-anbiya salawatullahi alaihim ba'da az-zallati suka ce Allah subhanahu wata'ala ainihin wato ya zargi shashin wasu daga cikin annabawansa Allah ya mutu salati da aminci a gare su bayan sun yi wasu abubuwa wa asaba nabiyina sallallahu alaihi wasallam qabla wuqu'ihi mu kuma ya dakatar wa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin afkuwar laifin li yakuna bizalika ashaddan tiha'an dan ya zama mafi tsanani daga hannuwa daga laifi kafin kai laifi a fadakar da kai kakkayi kaga an taimaka maka ma kakkayi wa muhafazatan kuma da kiyayewa li shara'itil mahabbati da dokoki ko sharuɗa ko dalilai ko sabubban soyayya don ya kiyaye soyayya da take tsakanin su kake tsani daman kana da masoyi ba ka son ku bata sai ka ga masa duk abin da baka so dan kai yayi don ka haka ka taimaka masa soyayya ta zama wanzan biya amma mutum yana da masoyi shi masoyin naka bai san me kake so ba kai baka san me yake so ba to zai iya maka abin da zai bata ma ko kai abin da zai bata masa sai a bata amma in kaga mutum yana son wani kuma yana ta kokarin bayyana masa ba na son kaza ba na son kaza to soyayya yake so ta dawwama to kamar a waɗannan ayoyi Allah subhanahu wataala in baya son abu kafin ya faru sai ga wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan abun dan ya zama shine mafi tsananin kubutuwa daga aikata wannan abun kafin ma a zo kan waninsa wa hadhihi gayatul inaya malai ce wanda take kaiwa matuƙa wajen kulawa ثم انظر كيف بدأ بثباته وسلامته قبل ذكر ما أتبه عليه ka duba yadda Allah ya fara tabbatar da zuciya annabin sai ya ce walaula an tabbatna ka laula har kuntuna illu wujudi ma'ana da ba dan na tabbatar da kai ba kenan tabbatar da shi din ta kore aikata wancan laifin kamar ka ce da ba dan ka zo ba da na je gurinka kenan ba za ka je gurinsa ba saboda me saboda ya zo gurinka kenan zuwansa gurinka ya kore me ya kore kai zuwanka to sai Allah ya ce da ba dan na tabbatar da kai ba kenan tabbatarwa ta kore aikata wancan abu kenan ba zai aikata wancan abu ba saboda me saboda Allah ya tabbatar da shi shi yasa laraba suke kiran laula har kuntina illi wujudin ma'ana samuwar tabbatarwar da Allah ya masa ya kore ya aikata wani abin da yake na aisha ko na abin a zo a gani wannan shine irin wato wato wato isma ake kiran irin wannan Allah ya tsara annabi sallallahu alaihi wasallama akwai akwai ma'bud ma'bud shine wanda Allah ya tsare shi zai iya aikata laifin amma Allah kuma ya tsare shi baya yi akwai kuma wanda yake ma Allah ya tsare shi kwata kwata gaban aikata laifin saboda imanin da ya bashi mai karfi kuma dama ana can kuɗe sha'awa ne da imani ana tun kuɗe kuma abin da sha'awa ana tun kuɗe ta ainihin da yaƙini shi kuma ainihin wato abin da shuga ana tun kuɗe ta da ilimi da haka asabar wal taqwa sune maganin komai asabar wal yaqin da annahum a'immatun yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun al yaqinu da shi ake tunkuɗe shubaha asabar da shi ake tunkuɗe sha'awa to da a ce ba ka da sha'awa kwata kwata ƙara a ce kana da sha'awar imani ya danne ta dan ba ka da sha'awa kwata kwata dan ka ba abu kenan barin zama ba da fa'ida tunda ba ka da abin da zai sa ka aikata abu sai aka bambanci tsakanin isma kenan isma imani ne yake wa mutum yawa ya cika shi sosai har ya zama zai wannan abun ya riga ya danne masa sha'awar aikata wancan abu akwai kuma wanda an riga an zare mai sha'awar a yanzu wanda baya sha'awar yin laifi za a ba shi lada dan ya ba wannan laifin dawa baya sha'awar aikatawa wanda ko yake sha'awar ya danne saboda tsoron Allah shi ya ibada dan shi ne idan wani abu kun gane bambanci tsakanin su wannan ya danna wani abu ne tsoron Allahnsa ne yasa aka ce cikin mutane bakwai da za a sa inuwa al'arshi akwai rajulun da asku imra'atu sai aka ce zatu mansabin wa jamal faqala inni akhafu Allah amma da za a ce wannan mutumin ya bar wannan matan ne saboda tsoro ka cutar yadda kama shi ko ya bar wannan matan ne dama shi bai da sha'awar mata za a ba shi lada da yawa lada yana zuwa ne wato gwargwadon yadda imaninka ya sa ka dan me wannan alƙali zai ƙara mana bayani can gaban aka zo babu ismar annabawa insha Allah akan wannan matsala mai faɗi وهذه غاية العناية ثم انظر كيف بدأ بثباته وسلامته قبل ذكر ما عتبه عليه وكيف أن يركن إليه يكما وتكيعيشي كوكما بقران كده يكركت زواج أبو ففي أثناء أتبه براءته a cikin wannan kalma da Allah ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ta kuma ya kubutar da shi wa fi tsayi takhawifihi ta'aminuhu a cikin kama tsoro tsoratar da shi kuma anan aka bashi kuma aminci wa karamatuhu kuma aka bashi karamci wa mithluhu qawluhu ta'ala قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك Allah ya ce hakika na san abin da suke faɗa yana ƙona maka rai yana ɓata maka rai قد نعلم حقيقة من سن إنه cewa لا يحزنك الذي يقولون abin da suke faɗa yana kona ma zuciya yana damunka fa innahum la yukadzibunaka Allah ya ce ba kai suke karyatawa ba walakin az-zalimin bi ayati Allah yajhaduna sai dai az-zalimai suna jayayya ne da ayoyin Allah an ce Abu Jahil ibn Kasir ya rawaito kissa kusan hudu ko biyar karkashin wannan aya Abu Jahil ya game da Annabi sallallahu alaihi wasallama ainihin wato ya faɗi maganganu a kansa da ya koma gefe sau ne ce wai kai baka sa annabi zai ce wallahi na yadda Allah ne ya aiko shi amma abin mamaki a ce su suke kula da ɗakin Allah su suke shayar da al'adai kuma yanzu a ce annabta ta mutuwa a cikin su ni ba kada tashi nake ba hassada ce ba a bani ba ne kaji abin da ya faɗa shi yasa a wasu suka ce su ya ma za a yi haka sun yadda Allah ya aiko annabi amma me yasa bai shawarce su ba su su bada dan takara wa qalu la la nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim shi da bada dan takara la la nuzila hadha alquran inama laula harfin tina'in lujudi don da ya sa ba a saukar da wannan alƙur'anin akan alara julaini a bisa wasu mutane min alƙaryataini a cikin wasu manyan garuruwa azimin azimi mai girma me yasa ba a ba wani mutum mai girma ba an ce akwai wanda suke nufi a maka akwai wanda suke nufi a madina an ce a madina a a ta'if kai akwai wanda yake a ta'if shi ma kafiri ne amma babba ne suna jin yana dattijo ne shi wai da shi aka ba annabta amma za a ɗauki yaro a cikin su a bashi kun ga kenan ashe sun yadda gaskiya ce annabta amma wai ba wanda suke so aka ba akwai wani ma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kusa ya musulunta wanda ya dinga faɗa shi ya san Allah zai aiko annabi dan ya karanta a cikin tafan da suka gabata to amma wai ya dauka shi ne wai ya dauka shi ne saboda haka da ta bayyana ba shi bane shi sai yake musulunta kuma ya ta bin abu sal kenan kuma ya ta bin abu sal eh in kana jin waƙoƙinsa tauhidi a shi ya fara yin bara'a ya daina bauta gunki a maka saboda ya ka karanta tafansa a taura injila ya ji ana za a ko annabi kuma a cikin larabawa sai kawai ya fara shiri ya fara gyare-gyare kan matsayin shiri ai an yi mutane wato shakiye iri-iri a tarihi duk zai gaya mana tarihi su can gaba irin su a abakasal amsi abadat al'abdul ya bane inna ma ya kunu mai man alima shai'a sun ma'ankara wanda ya san abu daidai ne sannan ya ƙene ne ya ƙiya mutu wannan shi ake kira al-jahid كقوله تعالى وجحدوا بها sun yi jayayya da ayoyin Allah wasai kana ta anfusuhum amma zukatansu sun nutsu da ita hamman wa uluwan zalunci ne da ainihin neman girman kai a doron ƙasa ya sa su kai wannan wa tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqina zulman wa uluwan nan mafulun ne da ajali ko saboda zalunci da ainihin wato girman kai ثم أذاه سنة الله تعالى يوى النبي صلى الله عليه وسلم للاشي وآنسا يكما كنت مسا لهنكني ومن تأذيع دا ما أتزوى على اللاشي متنكو أكما كنت مسا لهنكني بما ذكره أم أمن قبله يدي أن بسوى أن تكا جباتيش ووعده بالنصر يكما تيوى إن سنقريتا كمن زني ديوى أن قريتا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا حقيقة أن قرية منزلي da suka gabace ka kuma suka yi hakuri akan ƙaryata su da aka annabi Musa da mutanen su suka tashi masa sharri da yake yana sa doguwar riga sai suka ce kun san abin da yasa kullum kuke gani annabi Musa cikin doguwar riga aka ta aka ce goyawa gare shi aka ta yadawa a gari annabi Musa yana da goyawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu kissa a cikin sahihul bukhari sai wata ran ya zo ya cire tufafinsa ya dora akan dutse ya shiga bakin kogi ya fara wanka ya gama wankan ya zo zai dau tufafin sai tufan ya gudu da kaya ya bi shi da sanda dutsen ka ya gudu da kaya ya bi shi da sanda yana duka yana cewa ya kai dutse tufana tufana tufana ashe dutsen Allah ne ba shi umarni ya jawo kayan domin ya zo gaban waɗannan shugabannin banu Isra'ilan su ga annabi Musa din ba su ga gargawa a jikinsa ba sai ta hanyar haka Allah ya kubutar da shi shi kenan suka hango mutum yana bin dutse haka ga kayansa akan dutse sai suka hango annan Musa ne gwiwar da suke cewa ita ce tunemiya a cikin wandon sai kusa yake rufe jikinsa sai suka gaba shi da gwaiwa sai kuma suka ce a annan Musa ashe lafiyar sa lau sharra ake ma shi ne Allah ya saukar da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina abaw Musa فبرأه الله مما قالوا kaku zama kamar wanda suka cutar da annabi Musa Allah ya kubutar da shi daga abin da suka faɗa shi kansa annabi Musa da ya cutarwa ta yawa yace lima tu'zuna ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum ya kuke cutata bayan kun san ni manzon Allah ne zuwa gare ku amma kuke cutata kuke zalunta ta to shine Allah yake lallashin annabi sallallahu alaihi wasallam da kwantar masa da hankali da bashi labarin annabawan da suka gabata yace wa laqad kuzzibat rusulun hakika an karyata manzanni min kaulika kafin zuwan su fa sabaru ala ma kuzzibu suka yi hakuri abu sabin da aka dangana musu na karya ko aka karyata su faman qara'a la yukadzibunaka bitakhfif wanda ya karanta la yukadzibunaka ba ta jingina ka zuwa ga ƙarya bitakhfif kenan fa ma'anahu la yajidunaka kadiban ba ta samun ka makareci wa qala al-farra'u malam farra'u yana cikin manyan malaman lugha wanda al-farra'u huwa al-imam Abu Zakariya ya haya bin Zayyad bin Abdullah bin Manzur al-Aslami ad-Du'ali al-Kufi an-Nahawi al-Lughawi al-Ba'ir fi hadhihi al-fununi كان أفقه أهل الكوفة وأعلمهم بفنون الأدب والتفسير والفقه وتفسير الفراء من أجل التفاسير وعليه اعتمد جار الله الزمخشري في تفسيره تفسير سينا تكون من يمن تفسيرين لغة وأن الزمخشري بمؤتزلة لذي بيان اللغة دلتاف سيد الغرا يا رسول شكرا تتريبي دبقي أين أدن شكرا تتند أكشمالا فراء دم an kira shi farra'u ne an masa lakabi bil farra li fasahatihi wa husn lughatihi saboda ainihin kaifin harshen sa da kuma yadda Allah ya bashi fasaha iya magana su za ki kira sa farra'u to malam farra'u yace wal kisa'i da malam kisa'i al kisa'i huwa abul hasan ali bin hamza al asdi al kufi ahad al qurra'i sab'a al imam an-nahawi wal lughawi وإمام القراء ولقبه ولقبه هذا اللقب شيخه حمزة لأنه كان يجيئه ملتفا بكتائب yana zo masa lullube shi ba da riga ma haka yake zuwa gaban malamin sa yake koyan karatu da da bargo a jikinsa a lullube shine malamin yake kira sa mai mayafi shine ake kira sa malam mai mayafi yana cikin qurra'u guda bakwai wanda qira'a su tafi shahara ta zama mutawatir to dai malam farra'u kenan da malam kisaki manyan malamai ne ko shi malam farra'u ya rasu a shekara ta ɗari da tamanin da uku bayan hijira ainihin yana ɗan shekara saba'in yace la yaquluna innaka kadhibun ba sa cewa kai mai ƙarya ne wakila wasu malaman suka ce la hatajjuna ala kadhibika ba sa iya kawo hujja akan cewa kayi ƙarya wala yuthbituna ba za su iya tabbatar da ƙaryar ba ومن قرأ بالتشديد wanda kuma ya karanta da shadda kamar malam nafi'u kenan da malam kisa'i yace fa ma'anahu la yansibunaka ila al-kadhib ba sa jingina ka zuwa ga ƙarya wa ila la ya'taqiduna kadhibaka ba sa iya kujirewa a zuciyarsu cewa kai ƙarya wa mimma zukira min khasa'isihi daga abin da aka ambata daga abin da Allah ya keɓance annabinsa wa birrillahi ta'ala bihi da kuma irin alherin da Allah ya masa أن الله تعالى خاطب جميع الأنبياء الله يأي ودكا النبوة مجانا وأن سكا جواتي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم da irin abin da yake kiran su da shi a cikin alkur'ani da surori daban-daban to ma da yace amma shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama irin kiran da Allah yake masa ya sha bamban da kiran da yake wa annabawa kama أن الله تعالى خاطب جميع الأنبياء بأسمائهم الله يكرا دكا النباوة دئين سونا ينسى الله يكرا يشي يا آدم يا آدم أنبئهم بأسمائهم يا كي آدم كباس لاباري دسونا ينسو كما أن كنا في سورة البقرة آية 23 كنت الله يكرا يشي يا آدم أنبئهم بأسمائهم النبي آدم سونا سيازوها في القرآن كسن سو 25 Allah yana kiran Adam wanda dama Allah ya bashi kususiya guda biyar mun dade muna faɗar ta zai iya lissafo mana kususiya guda biyar da Allah ya bawa annabi Adam na ɗaya abul bashari shine abul bashar kowa za a iya ce masa dan adam ba a yi laifi ba in ka ce ni ma annabi adam ne babana ba wanda ya sai ja da kai to na mu ma yayan annabi ne yawa annabi adam kullukum min adam wa adam khuliqa min turab me hujjar mu ya bani adama la yakunanna kuma shaytanu Allah ya kira mu fa yace ya ku ɗayan adamu kowa yayan annabi to sai ce abu na biyu wa asjada lahu mala'ikatahu Allah ya sa mala'ikunsa suka yi masa jada ina hujja إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا كنجا da martaba ta biyu da Allah ya bashi shine yasa mala'iku suka yi masa jada wa nafaka fihi min ruhihi wanda faktu fi min ruhi fa qa'udahu sajidin sannan abu na hudu wa allamahu al-asma'a wa allama adama al-asma'a kullaha Allah ya sanar da shi sunayen abubuwa da yawa ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أكا تشوف فقي سنة وقتنا إن كنت إساء إن كنت كذا كذا كذا إن كنت فقدا وخلقه بيده ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي Allah ce me yasa ka ƙi kai sujjada ga wanda na halitta da kaina da hannuna na halicce shi ƙasa Allah ya kwaba yace mala'ika je kaka ɗebo ƙasa iri iri aka ɗebi baƙar ƙasa aka haɗa da yashi aka haɗa da da kowace irin ƙasa da mai kauri da mai fa duk kowace irin ƙasa da ja da baƙa da farawaye shi yasa annabi yace ƴaƴansa suka zo wani mai haƙuri wani mai faɗa wani mai gaskiya wani mai saboda nau'in ƙasar da aka cakuɗa aka yi shi haka butun butuminsa Allah ya sa ya gina shi haka zira'i sittin aka jinjire shi shaitan zai wuce sai ya dinga kallon ka yana duba cikin an ce daga nan shaitan yake to wannan cikin za mu yi jima da mutum akan wannan cikin ya gan shi jawaba'u mai ciki tun da ya gan shi jawaba'u mai ciki ya san zai yi rauni saboda wannan cikin nasa tunda zai buƙaci ci to ko za a yi jima in bai ci ba wannan yana za a cikin hadisai in gafi so da haka Allah sai fara busa masa rai ta kafa rai ya dinga tafiya jikinsa duk da ran ya wuce sai gurin ya dinga motsi har ran ya zo nan wuya yana karasawa farkon abin da annabi adam ya fara yi atishawa da ya atishawa sai kuma Allah ya sa masa yace alhamdulillah sai Allah ya ce rahimakallah Allah ya maka rahama Allah da kansa yace Allah ya maka rahama sai yace ga wasu mala'iku can a zaune je ka kai musu ainihin wato sallama irin amsar da suka baka shine gaisuwarka da gaisuwar ƴaƴan ka zuwa ranar alkiyama sai dai ce musu assalamu alaikum suka ce wa alayka assalamu wa rahmatullah wannan yana cikin sahihul bukhari bawan an ce zira'i 60 Allah ya shi kuma ƴaƴansa can karshe za su shiga aljanna su ma tsawon da za a mai da su kenan don su more aljanna da yawa don kun ji haka ba sai ka faɗa wani kofin kuma a cikin aljanna ba kuma annabi adam kenan sannan yace ne Allah ta'ala ya kira annabi yace ya nuhu ya nuhu bi salamin minna ya kai nuhu ka sauka da aminci daga gare mu a cikin suratul hud aya ta 48 kun ga shi ma sai aka tashi kiransa aka ce ya nuhu ya kai annabi nuhu wanda sunansa ya zo sau 20 a cikin alqur'ani ya ibrahim Allah ya ce ya ibrahim kad saddaqata ru'ya ya ibrahim ya ce annabi ibrahim kan saddaka kan ru'ya hakika ka gaskata wannan mafarki kun ji shi kuma jaraba da Allah ya masa wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna cikin kalmomin da aka sa shi yayi abubuwa ne tsayawan gaske a ciki har da yanka ɗansa ya mafarki yana yanka ɗansa da safe ya wasa wuka ya ce ya bunai ni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ya kai ɗana jefa na yan farki na yanka ka kuma ɗan kenan kwaya ɗaya bayan an tsufa aka same shi tauhidi za su yanka komai kan zuciyarsu da bid'a su da komai za su yanka nan su sami yarda Allah kai ka ka ka yanka kan zuciyarka shi dan aka ce yanka ya wasa wuka ya wasa ya ce yaro Allah ya ce in yanka ka ya fice ganin za a yi idan shi Allah ya bashi dan zai ya ce ya abatif almatu umar baba ai kai da abin da aka saka kai kamar bai ce ifa albi ma tu umar ba bai ce ka aikata da ni abin da aka umarce ka ba don kada ya sa kalmar ni din tausayi ka kama uban sai ce if al ma umar ka yi da abin da aka sa ka satajidu ni insha Allah min as-sabirin in dai ni ne to za ka same ni mai hakuri falan ma aslama baban ya mika wuya dan ya mika wuya wa tallahu lil jabini ya kwantar da shi ya kifar da shi akan goshinsa malamai suka ce hikima haka don kada ya juyo da ainihin wato idansa suna hada ido tausayin sai kama shi sai ya kifa shi haka kansa idan yana kallon kasa a ga jabinin goshi in za a gina mutum akan goshi ya kaga ki ta kira za a yanka ke to da kai wato kai wato kai bismillah ya haka zai daba yanka wa na dai nahu anya ibrahim قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المسلمين إن هذا لهو البلاء وفديناه بذبح عظيم Allah ya ce to dama gwada ka aka yi a ga cewa duk abin da aka ce kai za ka yi to tun da an ga za ka iya yanka a ɗanka kenan ƙwallon ƙwal za ka iya yanka saboda girman Allah to ba yankan Allah yake so a yi ba gwada ka aka yi kuma ka cinye jarabawa ya Musa sana Allah ce ya Musa innani ana Allah yace ya Musa ka shira mai magana da kai Allah ne subhanahu wataala su suratu a ta aya ta 13 annabi Musa sunansa ya zo a cikin Qur'ani shine annabin da yafi kowanne yawa don sunansa ya zo sau 130 har da kusan hudu sunansa ya fi na kowa yawa a cikin Qur'ani duk annabawa ba wanda sunansa ya zo da yawa a cikin Qur'ani kamar annabi Musa kamar da cikin arna ba wanda kuma sunansa ya zo da yawa kamar Fir'auna sau 70 da yanka Allah ya ambaci sunan Fir'auna sauraka kisa annabi Musa da kisa Fir'auna ta fi kowace yawa saboda sai auna kowane irin shakiyanci yayi yasa aka bar shi don a ga irin siyan da ya daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard Allah ya ce ya kai annabi dauda na sanya ka khalifa a ban kasa da kun ga shi ma Allah ya kira shi da kalman ya daudu ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah cikin surat al-imran aya ta 55 Allah ya ce ya zakariya ya kai zakariya kun shi ma an kira shi ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya inna maka bishara zaka haifi da an masa suna kafin ya zo duniya sunan ma yahya ya yahya khudh al-kitaba bi quwwatin wannan cikin surat maryam da aya ta 7 da aya ta 12 wa lam yukhatib huwa illa ya ayyuhar rasulu amma annabi sallallahu alaihi wasallam an ka bude qur'ani babu inda zaka ji Allah ya ce ya muhammad ifa'al kaza ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan manzo isar da abin da aka dora maka na nauyi ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr masu gaggawan su je su aikata kafirci kasu ba ta maka ya lansu sannan ya kira shi kuma da ni يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حارب المؤمنين على القتال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلوظ عليهم يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي إنا أحللناك يا أيها النبي إنا أرسلناك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير kun ga irin kiran da yake mai ya kai wannan annabi wato da mukaminsa ake faɗa yasa suke kafa hujja da wannan mutum da yake da mukami in za a kira shi a kira shi da mukamin eh aka yake kiransa ya ayyuhal muzammil ya kai wanda ya lulluba da mayafi kun ji sai kira shi ne lulluba da mayafi lokacin da suka fara karan farko a su da malaika jibril ya ga ainihin mutum ba a sama ba a ƙasa ba kuma ya zama da siffar mutum to sai abin ya gane masa bako da aka yi dawo gida ya ce wa matarsa lullube ni ta samo mayafi jirgin ya tallabe shi da ya huta ya bude ya ce mata yau na ga wani abu ina tsoron kada ko aljanu ne tace kalla fa la yukhzika Allahu abada ba irin ka Allah yake wa haka ba sai da manyan sufofin ta guda biyar laka la tasilur rahim a ciki akwai sada zumunta mai sada zumunta kuwa Allah ya ne masa abu uku in dai kana sada zumunta makiyinka ba zai ci nasara akan ka ba in kana sada zumunta tattalin arzikinka ba zai kare ba har abada sannan kana sada zumunta ba za ka mutu da wuri ba wannan alkawari ne guda uku duk mai sada zumunta ba zai gansu ba za ka mutu da wuri ba sai ka gaji da duniya sosai ka more ta da yawa kafin ka mutu dan malamai sun ce da yake man ahabba an yubsafa lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyakur rahimahu wasu ka ce abinda ake nufi da za a ƙara maka tsawon rai ayan qur'ani ta ce kuma ajalin ka yazo ba za a ƙara ba ga kuma hadisi ya ce in kana sada zumunta za a ƙara ma tsawon rai ya za a yi jami'in tsakanin wannan aya da wannan hadisi malamai suka ce kowa yana da ajali biyu a jikin lawan mahfuza Allah zai rubuta misali 60 ya rubuta 80 sai ya ce mala'iku in ne kun ga yana sada zumunta ku dauko ransa a 80 in ba sada zumunta ku dauko shi a 60 sittin ka ke nan mai sada zumunta zai kai tamanin wanda ba a sada zumunta zai wuce a wasu malaman kuma suka ce abinda ake nufi cewa wayun sa'alahu fi asarihi za a ƙara masa tsawon rai ma'ana za a ba wa rayuwarsa albarka a shekaru kaɗan sai ya yi abinda ko Allah ya bashi abinda sai a yi shekaru da yawa ba a samu ba albarka za a ƙara rayuwar wasu kuma suka ce a'a abin da ake nufi shine za a bashi lisanin sirkin fil akhirin idan ya mutu ma zai zama kamar bai mutu ba sunansa da aikin sa na nan daram ayyukan da ya gina na alkhairi za su ci gaba da moriyarsa kamar bai mutu ba sai Allah ya masa muwafaqa ya jirgina aikin alherin da ko ya mutu alherin na nan shi yana kabari amma kuma masu rubutu akan fayil ɗinsa na lada suna da suna ta rubutawa to kun ga duk wannan ma'anar za ta iya shiga cikin kalmar wayu sa'alahu fi asarihi ba tare da wata ta kore wata ba duka ai ba su ji karo ba abin da ya ci karo ake neman radihi zai iya yiwa a ƙara tsawon zai iya yiwa a sa albarka zai iya yiwa a bambaka kyakkyawan ambatan ko kuma wancan Allah ya kara masa wannan wancan Allah ya bashi albarkar rayuwa wancan kuma ya bashi kyakkyawan ambatan Allah zai iya mutane waɗannan daban-daban kuma zai iya haɗa wa mutum ɗaya gaba ɗaya kai tsawon ran kai albarka domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce madalla ga wanda ransa yayi tsawo kuma aikin sa yayi kyau dan abin da ba a gudu tsawon rai rashin aiki mai kyau kana ƙara nisa kuma kana ƙara aikata mummunan laifi to wannan shine ba a so amma kana ƙara dadewa a duniya kuma dadewar tana ƙara maka aikin alheri kamar da zuwa cikin motsa wani mutum ya rasu bayan kwana arba'in sai ɗaya ɗayan ya rasu sai ka habbai suka dinga yaban wanda ya rasu ainihin da farko shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya sanar da ku cewa sallar da ya ƙara ta kwana arba'in wanda wancan ba a bashi damar yi ba kun san irin da darajar da ta ƙara masa akan wancan wancan ne ya fara mutuwa ya bar wannan yayi a zahiri ya la'asari magariba isha ya kuma ya zahiri a magariba isha wancan kwana ka ya tsaya na wannan yana tafiya yanzu kwana arba'in din nan da yana sallah wanda wancan ya daina kun san abin da ya karu a kansa fiye da wancan ai shi ne za ka ce tuba liman qala umruhu wa hasuna amalu madalla ga wanda ransa ya tsawo aikin sa ya kyau shine yace ya ayyuhal muddathir ya kai wannan mai lulluba da muzammil da muddathir duk kusan ma'anar su guda ne yana nufin lulluba da wani abu ne ko mayafi ko gado ko bargo wanda za ka lullube jikinka da shi wato ka ka rufe kanka to wannan shine karshen wannan fasali anan kuma za mu tsaya insha Allah sai mu tashi al-fasl ar-rabi'i fi qasmihi ta'ala bi azimi qadrihi yadda Allah ya rantse da darajar annabi ko da girmansa ko da matsayinsa Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaqa Allah ya kara mana son annabi da tabbata akan sunnarsa Allah ya sa mu cikin cetonsa Allah ya dauka musulunci da musulmi Allah ya karya kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أنك كانت أبادي وأرهقتني فيما نجبتني إليه أسرا
وأرهقتني ككلف من أسرا أنشي فيما ندبتني إليه تكن أبن دكني من أيكتا ولا ترهقني من أمري أسرا أكذا القرآن يقول كذا تكلف من أنشي وطنني أكن أبن دكني من أيكتا malam ya ce wannan a shifa da aka ce ya rubuta an sa shi cikin kunci don rubutu ne wanda yake mai yawan lada kuma in an yi kuskure za a samu alhaki da yawa yace habratan haske hayratan ruɗewa hananan tausayi min nafsi a jere watarahi wato da a dan jinkiri jinkiri haka ko wa hatta an uhudata a abadin risala ya sauke masa nauyin fitar da manzanci uhudatu shine kamar nauyi ko alkawari wani abu da ya zama wajibi akan mutum uhuda kenan to Allah ya sauke masa wannan ya faryan masa da wannan da yake wa ba'ana an ka wujira wanda ke shin malam suwaye waɗanda ya kamata a ziyarce su wanda suka kamata a ziyarce su din dangin uwa da dangin uba a wajen zumunta kenan a wajen ilimi kuma malamai a wajen kuma abokan siyasa da tattalin arziki da zamantakewa masu mutunci masu gaskiya da amana shi malam ya halatta ahli sunna yayi bidiyo kyamara a bikinsa a wajen daurin aure ai ba yin kyamaran ko daukan hoto a kyamaran shine laifin ba me za a dauka in ba za a yi da shakkiyanci to kaga mutum ma bai mata so ba tukunna malam ta menene gaskiyar masu cewa wai an halicci halittu ne daga hasken annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan babu wani hadisi sahihi da ya zo ya nuna wannan kissa ta zo haka har yanzu kawai mutane ne suke cikin koyo irin hadisan nan na ƙarya wanda imamu suyuki ya musu raddi mai zafi a cikin littafin sana alfiyat suyuki wanda ya waka a ciki ya nuna komai fa ba a karɓa sai ingantacce yace wa sharruhum sufiyatun qad wada'u muktasibin al'ajara fi ma yadda akwai waɗanda suke su suna yi wa annabi hadisan ƙarya su ce ya faɗa bai faɗa ba to sai kawo kashe kashen su har zo kan bangaren masu da'awan ibada suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya da wasu abubuwan da ba su tabbata ba yace domin abin da ya tabbata na daraja annabi annabi ya fi ƙarfin ai ƙarya don a ƙara masa daraja abin da ba bai cika cikakke ba shine ake yin ƙarya don a kare shi amma daraja annabi wacce ta tabbata ce alqur'ani da hadisai da abubuwan da Allah ya nuna mana aikace a zamanin sa da bayan wucewa sa har zuwa yau abinda Allah ya wanzar na mu'jizar sa da ya aiko shi da shi alqur'ani da abubuwan da ilimin mukan da suke kullun fitowa a cikin alqur'ani duk yana nuna yaɗo mu'jizar da karuwarta to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin sai wani ya zo yayi ƙarya wai zai kara mata daraja ya fi karfin wannan abin da bai da gaskiya shine ake dan kakkaro karerai a dan kakkaro a dan har haka sha usman dan fodo yace abin da ke cikin gaskiya ya ya wadatar da mu ga sai mun bukaci ƙarya mu aje ƙarya ba abin da za ta kara annabi sallallahu alaihi wasallam abin da za ta rage ba sai ya je ka hadisin ƙarya in an ce da ƙarya ne sai ce kaji kuma hadisi ne da irin wannan ya magana mu ujura ya kuce na ƙarya na ƙarya ne inda inganta ba za mu zama da abin da ke cikin gaskiyar ya inganta ya wadatar da mu kuma wannan ba zai ƙara annabi komai ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma ya tabbata fa marhaban bihi wanda yake idan mutum ya gogi yawon jaki a jikin tufansa zai iya sallah da su kaji kuma a cikin bulugul maram an ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo yana hutuba wani sahabi yana rike da abin abin da dinsa jakinsa sai ce har ma yawon bakinsa ya tsiro ala ta tafiyar ba a kan kafaɗa ta kuma na je ne sallah mu wanke ba yana abin da mai iziya ya faɗa cewa haddu'a yawon baki na dabbobi ma ba ba na jasa ba ne wanda yake hadisin da yake ai sutura kamar misalin sandan nan da ake tokare bayan sirri da ita mu'kharatir rahani da ka taba ganin raƙumi da abin da da sirri a kansa akwai wata sanda da suke tokare bayan sirri da ita su suke jingina a jikinta tsawonta duka baya wuce daga gwiwa ka zuwa kafarka to shine ya bada misali da ita dan su larabawa sun san wannan sandar tunda masu mu'amala ne da raƙuma kai ba abin da yasa kai tambaya dan baka san raƙumin bane wannan ba ka rawaito hadisin gaba ɗaya ba tambaya kake akan wani hadisi ka ce ko kharabu ya tsiriba wa kharabu ya tsiriba khurujul malhamati khurujul malhamati fatahul qustantiniya sai ba ka ji cikakken hadisi ba hadisi ne da yazo akan babu fitar cewa yana da cikin fitinar da za ta bayyana rushewar yasrib rushewar yasrib kuma shine fitar yaki yaduwar yaki malhama shine yakukuwa ya fitowar yakukuwa kuma shine zai ja a buɗe qustantiniya waɗannan tafsirin su yana na a cikin kitabul manahim da kuma waɗanda suke magana akan alamomin tashin alkiyama wanda yace mutum ne da ya shafi'i da wutiri ba kuma da ya raka a fajar ba har lokacin su ya kore shikenan ita da raka a fajar ana rama ta ko bayan rana ta fito wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Tirmidhi cewa wanda raka a fajar ta tsere masa ya rama ta ko bayan rana ta fito kuma ya wani yana rama ta bayan sallah asuba mu bashi ratin bai hana shi ba wanda yake yana so a fassara maka waɗannan kalmomi mu'aqatihi karba karbe ta ne ni ko muku karba shine mu'aqat mun ce mufa'ala ne da abin da yake mufa'ala shine abin da zaka bani in baka kamar mukalama maganganin yago ko ko naushe naushe musara'a abin mukatala abin da mukhataba abin da bangarori guda biyu suke yi ɗaya na yi ɗaya na amsa wa muhawaratihi kuma tattaunawarsa da wani muhawara ai da ana cewa suna yin muhawara tattaunawa kenan unsur yana nufin tushe ko foundation ko ginshiki ko kilas wannan yace yace me me Hassan al-Basri ya faɗa cikin tafsirin da yace kadama sidiqin yace hiya musibatuhum bi nadihim da aka ce kadama sidiqin inda rabbihim shi wato diddige ne na gaskiya gabace ne na gaskiya a wajen Allah ta'ala dangane ga mu'minai to shine Hassan al-Basri ya fassara cikin fasarar da muka kawo yace hiya musibatuhum bi nadihim shine musibar da ta shafe su ta hanyar rasuwan annabinsu amma ya kaga an shiga musiba kuma za a samu ladan wannan musiba ko yawa duk wanda ake masa rasuwa balle sahabbai da aka balle mu da aka mana wannan rasuwa da ba ta bai irin ta ba wanda yace a satin ashifa da ya wuce ka faɗi haƙoƙin manzo sallallahu alaihi wasallam akan mutane amma baka faɗi na Allah ba idan Allah ayi mana mu ji haƙoƙin Allah akan mu wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya tare da mu'az mu'az yana bayan wato raƙumin ko dokin ko jakin da suke kai akan jaki ne ma sai ce masa ka san haƙƙin Allah akan bayinsa ka kuma san haƙƙin Allah haƙƙin da addu'ai suke da shi a wajen Allah sai ce a hasu uku sai ce ma haƙƙin da Allah yake da shi akan bayinsa an yi abu duhu wala yushriku bi shay'a wa haqqul ibadi ala Allah an la yu'adhiba man la yushriku bi shay'a za ka wannan shine haƙƙin Allah ko ta bar shi kadai in yace ai ai in yace a bari a bari kada hada shi da abokin tarayya wannan yake zuwa ga malam bayan dai kuma irin ta addinin musulunci malam wasu masu fassara suna cewa mala'ika jibrilu ne ya kawo masa rago menene gaskiya hadisi dai bai zo ba aya ba ta zo ba kawai Allah ya ce wa fadainahu bi zibshin azim mun farce shi da abun yanka mai girma wasu na cewa ma wani rago ne a gidan aljanna wanda ko kabila ne ko habila ya kiwa tashi aka karba to duk wannan kisoshi fa banu isra'ila suke rawaito su ba wai hadisi ne ko alqur'ani zaka kama hannu maka dora shi akan wannan kisan ba suna kai waɗannan abubuwan la tusaddiquhum wa la tukazzibuhum wa hadithu an bani isra'ila wala haraj in dai bai saba alqur'ani da sunna ba wannan shi da larabci ya rubutu amma abin da yake nufi saboda larabcin nasu ne gashi nan ne Allah abin nan yana tambaya ne yace ya usta inni as'alu anil madrasa kaji ka abin ya zama wani abu daban yace allati tataftiruna laha fi kunna ina ga abin da yake nufi dai wato yana nufin makaranta da za a bude ta upgrading upgrading da za a bude na karatun manya sakandare na senior secondary school na shekara biyu da za a yi shine ina ji yake tambaya kai to shine yake kamar yake nuna shi ya yi karatu a Jos ya yi secondary a Jos shine yake zai iya shiga in ka yi sakandare in dai ta arabic ce ka iya larabci to sai ka shiga bangaren diploma domin kamar yadda masu gabatar da program din wanda muka kaso a hannunsu suka gaya mana cewa dukkan wanda bai iya larabci ba kan baya shiga diploma don da larabci za a yi laccocin kuma da larabci jarabawa za ta fito kuma da larabci za a zana ta kuma jami'an abu na zariya su za su kula da jarabawar saboda haka sai waɗanda suke sun yi makarantu na larabci sakandare kuma suna da certificate sannan kuma suna da credit guda uku a cikin credit ɗin guda uku akwai islamic studies akwai arabic akwai kuma english da zuwa fara duk fa ka samu a ragowar subject ɗin suka ce za ka iya shiga wannan diploma ɗin amma ba ka da wannan to shi kenan akwai matsala masu upgrading kuma gwamnati tana kiran ilimi komai yawansa idan babu shaidar gwamnati sunansa local education za ga wani a zaure ya fara karatu tun daga hadari har ya kai muktasar tun daga ainihin wato al'arba'una nauriya har ya kai sahihul bukhari da musulun da turmi da nisa'i tun daga zuhudu har ya kai mukama da shu'ara a wajen amma kuma a gwamnatance suna ilimin sa local education sai haka kamar da shek amin shakiti yake faɗa ne wannan takarda shaidar zuci sai ka ga wani yana da ilimin bai da takarda wani yana da takardar bai da ilimin amma wajen gwamnati mai takarda ba shi da ilimin ya fi mai ilimin ba shi da takarda to saboda haka an san babban mutum da wuya a ce masa zai je zauna a aji kwana biyar yadda yara suke ba za ka iya ba to sai an riga akwai waɗanda suke irin waɗannan karatu na za na na zaure ne shine wanda kuma hakikanin ilimi dan shine za a fara maka daga bango zuwa bango wannan syllabus ne kawai za ka shiga ce malami sai ka gama jami'a gaba ɗaya kana karanta arabic amma huruful atasu za a yi muku a wannan wato semester din gaba ɗaya huruful atasu za a yi muku inda aka kwana kuma koda in in in semester ta kare shikenan fa ba batun fa a dawo abinda ba ku gane ba ko abinda lokaci ya kure ba a yi muku ba ko aka yi yajin aiki a ciki ba dole ne a zo a gyara muku ba to za ka tsallake tsallake ne da kama kame ka je samu kaɗan ka samu na cin jarabawa saboda haka ko da mutum yana wancan to ya dinga haɗawa kuma ya samu ƙwararrun malamai wanda za su karanta masa littafi daga bango zuwa bango don ya zama malami wancan kuma don ya tsaya a tsaye ya ci abinci dama abin da ka koya a tsaye kai ma a koya za ka a tsaye za ka karanta in ka koya ma a tsaye kai ma a tsaye za ka koya sura wanda aka yi ma a zaune shine mai albarka malamin yana ganin girmansa kana ganin girmansa ka buɗe ka yi karatu inda ka kwana ka sa alama in ka je ka gaji ka huta ka dawo ka ci gaba da karatun ka kalas kaga wannan shine karatu mai albarka to tunda a zamani ya shigo da wannan dole ne waɗanda suke in suka yi karatu irin na zaure suka shiga na zamani to suna bada mamaki wani ma zai shiga aji ya ga abin haushi kawai malamin ma shi ya ma fi malamin fahimtar abin da yake so ya koya masa amma tunda bai da takarda dole ya hakuri har zuwa karshen sanista zuwa karshen karatu to irin wannan sai aka bi kawata ya suka fito da wani tsari shekara goma sha uku kenan ana yi mu ne ahlus sunna ba ma shiga ko guraren da muke shiga din in muka je sai mu tarar ba mu bane suke gudanar da abin da aka ce mu tarar da wulakanci iri iri ko a haɗa ku da mata ko abin da ya kama da haka da aka aka ba mu shawara to mu ma tun da dai ana tattala a rediyo duk santar da suke bukata za su iya ɗaukar nauyin gabatarwa suna da malamai su nema mu ma sai muka je muka nema muka ce to su ba mu za mu iya to shine muka karɓo yanzu guda biyu bangaren diploma da bangaren upgrading wato na horon malamai kenan ko to karatu ne na shekara biyu kuma lokacin fara shi a sabar da lahadi kawai za a dinga karatu da karfe tara na safe zuwa biyar na yamma domin abin da period arba'in za a yi a kwana biyu period arba'in za a yi a kwana biyu yawa sura ka karatun shekara shida ne aka ce a yi maka shi a shekara biyu kuma a shekara biyu a sabar da lahadi kawai kaga idan mutum bai taɓa yin karatu ba zai sha wahala zai ba shi wahala dole da taɓa yin karatu ba zai sha wahala to su abin da suke yi su wasu ɓangaren da muka je sai muka ga iya gurin jarabawa suke tsuntsunta inda kuke da can jarabawa ta fito sai tsuntsuncina sai a koya muku iyanin ku ta dandaka shi in kuka shiga jarabawa sai ku ci kawai jarabawa karɓi takarda kenan ba kasudi ba dan a fahimci karatu bane dan a samu shaidan ne kawai to mu sai muka gyara cewa yadda yake a rubuce haka za mu ko mu ƙara ma wasu abubuwan a ciki da haka wannan shine to bangare na biyu kuma tunda mun ga ashe muna da malamai da yawa waɗanda Allah ya ba su baiwa iri iri inda ahli sunna za su ce za su jami'a a Kano muna da waɗanda za su iya rike mana ita muna da yan uwa da yawa da Allah ya musu baiwa iri iri wani ya fara turanci sai ka ce jakin ingila wani ya fara larabci sai ka ce a misira aka haife shi to muna nan da su da yawa da haka an samu ko da bangarorin wasu za su taimaka a wajen wannan karantarwar sai dan abin da za a karba a duk da a dinga ba su na mota da na mai amma sun ci za su daukar su karanta tun da yan uwa ne a ahlus sunna saboda haka waɗanda suka karɓi form na upgrading za a fara sannan aka fitar da form na biyu wanda kuma suke bukatar koyan turanci da rubutu don kasuwanci da lissafi su ma sai aka fitar da nasu abubuwa din waɗanda su kuma aka karɓo tsarin agency for mass education bangaren ilimin manya su ma suna nan an ware turawa da za su karantar da su kuma duk a wannan asabar din da lahadi sai dai su sun bambanta waɗancan za su dinga tashi ne da azahar in suka zo karfe tara masu koyan turanci kenan za su tashi da azahar su kuma masu larabci suna nan har sai rana ta faɗi so da haka dukkan waɗanda suka sai fom na ɓangaren sakandare na ilimin manya na abin nan to ana neman su gaba ke ɗaya da na boko ma wanda suka sai na boko gaba ɗaya ana neman su ranar asabar a makarantar da za a karatu shine yan mata primary school wanda da kaje gada ta rijiyar lemu gangara nan da za ka yi har kofar makaranta ne za ku wanda suka sai fom gaba ki ɗaya ana neman su a nan gurin don a yi musu ƙarin bayani akan yadda firar ɗin take da yadda syllabus din karatun yake da kuma tsarin shiga aji da kuma dokokin makaranta da sauran bayanai don a ci gaba da karatu insha Allah sallar cikewar rana ya zo da siffofi iri daban-daban amma ya raka a biyu ce duk hadisan da ya zo da sallar cikewar rana da ta wata raka a biyu ne kawai inda kawai aka yi magana ruku'u nawa za a kowace raka wata ruwa ta zo da ruku'u biyar biyar wata ta zo da ruku'u hudu hudu wata ta zo da ruku'u uku uku wata ta zo da ruku'u biyu biyu to wata ta zo da ruku'u biyu biyu a kowace raka'a ita ce ruwa da tafi inganci da aka raka biyu ce mai ruku'u biyu abin da ake karanta a cikinta kuma karatun qur'ani ake so wani masu tsawo wasu malamai suka kaddara kamar raka a farko a karanta bakara in an yi ruku'u an dago a sake a karanta ali imran in an yi ruku'u an dago a raka ta biyu a karanta nisa in an yi ruku'u an dago a raka a ruku'u na hudu a yi karanta ma'ida to shine kamar abin da suka kaddara da shi kenan hada za a daɗe kenan ana yi wanda ya ce malam tambaya ta ita ce wai an ce malamin da ya rubuta a shafa an ce kashe shi aka yi da wuka har ma wai jinin sa ya rubuta kalmar shahada menene gaskiyar magana tabbas sai ya tabbata a tarihin alqabi ya kashe shi aka yi ta hanyar yi masa samu wani bai buri ya kashe shi wannan shi ne abin da ya tabbata amma cewa jinin sa ya fito ya rubuta kalmar shahada wannan ne ban taba ganin sa a rubuce ba in kai ka gan shi a rubuce zai gaya mana littafin da aka rubuta haka mu je mu duba ko ka zo mana da shi nan wannan sujadar tilawa ce sujadar tilawa a ainihin kamar da muka yi ce mana koya ɗalibai karatu haka zo zon sujada za su ko ba za su yi ba za su iya yi in sun shirya yin ko ba su shirya yin ba sai su wuce su ci gaba da karatun su su wuce an mun yi bayani cewa yin sujjada sunna ce in ka yi ta akwai lada an ka batta babu alhaki wanda kuma tambayoyin sa ne zai tsaro a cikin al'arba'un nan nawawiya awwan da riga da su ne rubuto su kawai ne cewa lai uqad nasu da ana ba mutane bida'awahu da abin da suka yi da'awa ladda arijalu ladda arijal amwala qaumin wa dira'ahum da za a ce da ka zo ka ce ina bin wani kuɗi sai a ce to kai biya shi da kowa sai ya ce yana bin wani kuɗi saboda haka dole sai ka kawo shaidu akan abin da kai da awashi kuma in yayi inkari ya rantse haka karashin hadisi ne wa harrama ashiya'a fala tantahikuha Allah ya haramta wasu abubuwa kada ku keta su ku keta ku je ku aikata su ku keta alfarmar su ku je ku aikata su ya ibadi inna ma hiya a'malukum wannan ayyukan ku ce ya ku bayi wa hutiha lakum ina iyakance muku ita in kirga muku ita in lissafa muku ita wani gurin kuma yace alama nasiruhum abu sakaran hancin su zozan karan hancin su shine manafik wala yahaz wala yahziluhu kada ya tabar da shi shine zo neman taimako a gurin ka ko neman agaji ko yi masa wata hanya ka fatattake shi ka kore shi yana da zaton za ka yi masa abu ka wulakanta shi ka ki wala ya haƙiruhu kada ya wulakanta shi to wannan shi ma ya haƙiruhu shi ne kada ya wulakanta shi man nafasa an mu'min wanda iyaye ya kore wa dan uwansa mumini bakin ciki wa man baqa bihi amaluhu wanda aikinsa ya jinkirtar da shi lam yusri bihi nasabuhu nasaba ta ba za ta sauri da shi ba ma'ana ba kai aiki mai kyau ba a lahira nasaba ta ba za ta amfane ka ba to shi ne to Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaqa Allah ya dauka musulunci da musulmi Allah ya kare kafirci da kafirai Allah ya taimaka masu taimakon addini yan uwa sun ce a yan uwa addu'a da suka ba da taimako aka samu aka yi aikin nan gurin an ce an siyo katako mai kyau a rufe gurin to Allah ya yalwata arzikin waɗanda suke taimaka addini Allah ya buɗe musu hanyoyin samu da yawa ci gaba da taimaka addini haka muke so duk abin da har ya taso na sunna ana buƙatar taimako na gyare-gyare na masallaci da sauransu dan kuma su dinga zaburawa Allah ya sa musu albarka cikin kasuwancin su Allah ya yalwata musu shi ya ba kuma ba su karfin ikon ci gaba da taimakawa sunna mu ga ta yaɗu ta tafi a cikin wannan gari. Kawai na sakandare ya